الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna ashirin da uku ga wata na shawwal da hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku arba'in da hudu wanda ya dace wa sha uku watan biyar miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku insha Allah ta'ala wannan zai zamanto darasi na biyu a cikin littafin hirasatul aqida wanda yau za mu tashi safha ta 33 kenan da aka duba safha ta future control kwana lambar da 33 ne muna cikin magana akan abin da ya shahi masadiru din abubuwan da suke kumsan gimshiki na addini malice mana alkitabu wasunnatu sai ce alwahayu fa hasan abinda ake lissafawa a matsayin abinda za a dogara da shi wajen bauta wa Allah subhanahu wata'ala shine alqur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to muna cikin wannan bayani mun zo kusan karshen safaha inda maliki cewa faddinu kulluhu aqidatu wa shari'a ya ce addini da kake ganin shi gaba ɗayan shi ka tokan aƙida ce da shari'a la ya juzu stimdaduhu illa min alwahayi da abin da yake aƙida ƙudurin zuci sannan da abin da yake da alaƙa da abin da ya shayi shari'a la ya juzu stimdaduhu ba ya halatta a turo shi illa min alwahayi face sai daga wahayi kenan abinda za mu gane anan duk abinda yake aƙida ce ta musulunci shari'a ce ta musulunci ba a kokota daga ko'ina sai daga ina alkitabu wa sunna littafin Allah da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai safa ta gaba malice wal aqidatu hiya usuluddin idan ka ce aqida kuma shine gimshiki na addini wa thawabituhu da abubuwan da su ne suke tabbatar da addini wa qawadi'uhu da abubuwan da su ne yankan hamzari game da abin da shafi addini idan ana magana aqida to aqida ita ce karshe a cikin abin da ya shafi addini kenan shine wani abin da yake awwal wajibin wajibi na farko kenan bale ce fa alaihi dan haka akan haka fa inna masadira talaqqi al-aqidat al-haqq lalle gimshikin amso aqida ta gaskiya shine alkitabu wa sunnatu wa ijma'u salafi na farko alkitabu shine littafin Allah wa sunnatu abu na biyu shine sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan malai yana kutumta mana cewa duk lokacin da zaka dauki wani abu a matsayin aqidar da zaka bauta wa Allah subhanahu wataala da ita to dole zaman to qur'ani hadisi yace wa ijma'u salafi sannan kuma da ijma'i yani haɗuwan magabata na gari akan wata matsala daga cikin masail inda su ma asalinsu yana komawa zuwa ga alkitabu wa sunna idan ka ce al'ijma a harshen larabci suna kira shi da suna al'azmu walittifaq idan ka ce al'azmu shine azama akan abu kenan tsayuwa akan wani abu ɗaya-ɗaya sannan walittifaku da haɗuwa kai ka faɗi shi ya faɗi su sun faɗi ga baki ɗaya an haɗu a kan wannan abu wani shi ake cewa ijma'i harshen larabci sai a istilahin malaman shari'a suke cewa ittifaqu mujtahidi hadhihi al-umma ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam shine ittifaqi ko kace haduwa na mujtahidai mutum wanda yayi karatun da ya kai matsayin mujtahidi na wannan al'ummar bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ala hukmin shar'iyyin akan wani hukunci wanda yake na shari'a to idan suka suka yi magana wanda mutane ne wanda na harko an san su da ilimi wanda yake na addini tacecce kuma sannan ya bayyana yau da gobe rayuwa ta nuna cewa waɗannan bayan Allah Allah ne a gabansu ba duniya ba to idan suka suka ijtihadi akan suka ijma'i akan wani abu to ana iya ɗaukan shi a matsayin dalili menene dalili a cikin Qur'ani da yake tabbatu tabbatar da abin da ya shahi ijma'i shine can da Allah yake cewa man yattabi ghayra wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam dukkan wanda ya bi wani tafarki na daban ba tafarkin masu imani ba ashe tafarkin masu imani shine abin da yake addini sannan fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la la tajtami'u ummati ala dhalala al'ummata ba ta haɗuwa a kan abin da yake ɓata ne yana a lokacin da aka samu waɗanda sun ƙoshi a ilimi sannan kuma waɗanda akwai alamar tsoron Allah tare da su a wata matsala ta taso a cikin addini aka duba ƙur'ani aka duba hadisi aka ga kai tsaye babu wani nassin da yake nuni akan wannan sai malaman da suka suka yi ijma'i akan wannan matsalar cewa ga yadda ya kamata a yi amma wannan yadda ya kamata shi ma yana komawa zuwa ga alkur'ani da hadisi sai an samu wani abin da yana nuni a cikin qur'ani akan wannan abin da suka yanki to shi ne anan malai ke cewa kenan wannan su dalilan da suke tabbatar da abin da ya shafi ijma'i sannan ijma'i kala biyu ne akwai al-ijma'u al-qat'iyyu akwai az-zanni idan ka ce al-ijma'u al-qat'i shine ijma'in malaman duniya ba a samu sabani ba akan abubuwan da addini qur'ani da hadisi ya zo da su yanzu misali wajibcin salloli guda biyar kaga wannan ijma'i me yasa saboda asali shi yana kuma zuwa ga aya a cikin qur'ani da hadisi a cikin hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ga sunan karara ba samu wani sabani ba misali na biyu akan abin da ya shahi al-ijma'ul qat'i abin da ya shahi haramcin misali zina kaga shi wannan wani abu ne wanda yake muttafaq alaihi to amma akwai kaso na biyu wanda shine al-ijma'u zanni wanda shi ko babu wani abu nassi karara wanda yake nuni akan shi amma akwai ishara yawa to yanzu malamai sai su sai a dauko dalilai akan wannan matsala gaba ɗaya sai a zubo su sai ga to wannan abin da ya kunno kan ina ya kamata a sashi yanzu misali irin matsala da aka aka wuce ta ta corona kaga wannan matsala ce wadda malamai ne za su zauna su tabbatar da cewa ina ya kamata a fuskanta sai a ɗauko dalilan shari'a idan ya tabbata misali abin da ake waɗi haka nan ne shikenan kaga babu shi asali a cikin ƙur'ani amma kuma akwai dalilan da suna nuni akan shi yanzu misali faɗar Allah subhanahu wataala wala tulqu bi aydikum ila tahluka ko wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin Allah ce kakku kai kanku zuwa ga mahallaka ku kyautata Allah yana so masu kyautatawa kaga ba akan misalin yayi magana ba kai tsaye amma in ya tabbata abin da ake hudin to yanzu wannan wannan aya sai ta zama to dalili akan haka yanzu kuma maganar da malamai suka da ijma'in da suka sai zama to shine abin dogaro akai al-ayati halli al-kitabu was sunnah yace wa ijma'u salafi malai ce wa hadhihi hiya masadirud din waɗannan abubuwan da aka ambata maka su ne kimshikin addini duk lokacin da zaka bauta wa Allah subhanahu wataala to ka tabbatar da cewa ka kafu ka tsayu akan waɗannan abubuwa sai ce wa ya tafarra'u an hadihil ka'idatil azimati al'usulin taliya sannan yana reshantuwa ya shi ne tafarra kenan daga wannan asal ka'ida ta asali za a samu rassa akan wannan ka'ida mai girma wanda wannan rassan su ne kama haka ƙarƙashin ƙur'ani da hadisi da isma'i abu na harko idan talafat fuhumun nasi linususi dini fa'in na fahimar salafi بين قوسين الصحابة والتابعين ومن سلك سبيله هو الهجة إذا اختلفت فهوم الناس إذا فهمت المتاني سك شابا بان وانا فهمت أكذا وانا فهمت أكذا وانت فهمت أكذا أن سامي اختلافهم ساباني وانا فهمت شكذاني وانا فهمت شكذاني malice fa inda fahimar salafi to ka sani cewa fahimtar da za a ɗoka mana a yau baka zawa rana kai tsaka ka fasarta wata aya wanda baka da wani magabaci a kanta ka ce kuma akan haka za ta yi a wanda ba za a sallama maka idan aka samu saɓani na abin da ya shayi fahimtar nassi na addini to fa inna fahimar salafi lalle fahimtar magabata shi ne malai sa su tsakanin antarfarantar da ce a sahabatu tun daga sahabbai kenan fahimtar sahabbai wattabi'ina da waɗanda suka biyo bayan sahabbai kenan su ne almajiran sahabbai su kuma sahabbai almajiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama malice wa man salaka sabilahu da wanda ya bi tafarkin sahabbai da tabi'ai wannan fahimtar huwal hujja shine abin da za a rike a matsayin hujja misalin ko mun gane kenan duk lokacin da aka karanta wata aya sai wane ce kaza wane ce kaza wane ce kaza wani da ya meke sai ce a ai wannan ayar abdullahi dan abbas ya fasarta ta da kaza to wani za ɗauka na abdullahi dan abbas za ɗauka inda so duk wani wanda ba shi ba kuma sai a yi sai a fara mai abin shi shi ne ma'anan idan aka samu saɓani wajen fahimtar nassi to ana komawa a ɗauki na sahabi in ba a samu na sahabi ba a ɗauki wani tabi'i wanda su kuma su ne almajiran sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan abin shi za a ɗoka a matsayin hujja yasa saboda wannan mutanen su suka rayu a cikin wannan ƙarni guda uku da mazalla yake cewa khairul quruni ƙarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum kaga kenan sun yi tsarkakuwa sama da wani wanda zai biyo baya wanda ba su ba wanda bai cikin wannan ƙarni uku da suka wuce wannan duka yana mana saiti ne mu fahimci ya ya kamata ka ɗauki addini sannan kuma idan kana sauraron karatu sai ka saurari wani karatu yanzu sai ya ci maka kaza in ka saurari wani gobe sai ya ci maka kaza abinda za ka shi ne ka yi tarkizi a lokacin da kake sauraron karatu wannan mutumin da yake karatu da me kan hujja yanzu misali aya ce aka karanta sai wane ya fasarta ta a kaza sai wane zo ya fasarta ta a kaza shi kuma wane da ya zo sai fasarta ta da fasara irin na magabata kaga shi ke nan in ka zo doka sai ka ɗauki wanda ya fasarta ta fasara na magabata wanda aka fasarta da yau da gobe da an jima na sai ka basu to wanda sai sa ka waye a cikin addini ka san abin da kake idan ka abuɗe suke ras e baka da matsala sannan malai ke cewa bayan haka malai ce wa huwal qaulul fasl wannan fada ta sahabbai maganar sahabban nan da tabi'ai da wanda suka biyo hanyar su huwal fasl shine magana na rarrabe abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba da ka ce alƙawul fasul kenan maganar da za ta raba gardama kenan ana ta rigima wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza kawai taraf sai wani ya zo da maganar sahabi an ƙare haza huwa alƙawul fasul shine maganar da zai rabe abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba mala ya ce wa huwa alfasul fi masail al-i'tiqadi a cikin mas'alolin da suke da alaka da abin da ya shafi aqida wa gairiha da ma wasu matsalolin da suke ba su ba mali ce li annahum saboda su sahabban nan da kake gani khiyarul ummati su ne zababbun wannan al'umma wa ya zabe su Allah subhanahu wataala ya zabe su ya hada su da mafi alherin bayin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan su zama to almajiri a gare su a gare shi mazalla ya karantar da su wannan karantar wanda ya musu wannan ya nuna cewa waɗannan su ne fiyayyu a cikin al'umman nan kenan tafsirin da za su ya sha babban da tafsirin da kowa ya zai daga baya game da abdullahi ɗan basu ta da yake cewa ku zo ku tambaye ni tafsirin kowace aya ya ce na san wadda ta sabka a cikin zahi na san wadda ta sabka a cikin sanyi na san wadda ta sabka a lokacin damuna wadda ta sabka a cikin zaman gida a halin bulaguro a halin yaƙi a halin zaman lahiya ya ce ku tambaye ni duk abin da kuke so ya ce zan fasanta mu wanda shine hibrul umma ko ka ce habrul umma malamin wannan al'umma shine abdullahi ɗan abbas to shine malai yake cewa waɗannan mutanen li annahum khiyarul umma saboda sune zababbun wannan al'umma sannan wa a'lamuha wa anqaha sune mafi sani mafi ilimi a cikin wannan al'umma wa anqaha kuma sune tacaccu yani mutumin da yake tacacce ashay annaqi abu tacacce Allah ya tace su wa qad amarana Allah wa amarana rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bil iqtida'i bihim haqiqa Allah bai girma da buwaya ya umarce mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu dami bil iqtida'i bihim akan mu yi koyi da su waɗannan sahabbai alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di yace addu alaiha bin nawajid waye umurnin wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da ka fahimta sahabbai ita za a fara gabatarwa malice wa ruju'u ilaihim sannan da komawa zuwa gare su duk idan aka tashi wata tarkatarka ta tashi sai a koma a ga yaya sahabbai suka fahimci abu tunda su ne suka san wannan aya yaushe ta sabka miye dalilin sababin sabkan wannan aya da sauran abu da suke da alaka da wannan malice ce wata wa'ada mani taba'a ghaira sabilahu Allah mai girma da buwa ya yi alkawalin azaba ga dukkan da mutumin da ya bi ghaira sabilahu wani tafarki na daban wanda ba tafarkin waɗannan magabata ba shi ne Allah ke cewa duk wanda fa ya ƙirƙiri nashi nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama za mu jibintar ma za mu jibintar mishi abin da ya jibintar wa kanshi Allah ce kuma za mu ɗauke shi ƙarshe mu je wa shuta jahannama wa sa'at masira lalle makoma ta yi muni Allah su wata kare mu malici wa alaihi a kan haka kenan fa'inna manhajar salaf kenan idan muka fanci wannan gaba ta fari cewa duk in aka zo abuwa suka rikirkice wanda ya fahimta kaza wanda ya fahimta kaza za mu koma zuwa ga sahabban manzalla ne malici to akan haka fa'inna manhajar salafi fi taqriril aqidati ya'tamidu ala alkitabi was sunnah manhaji ko ka ce system tsari na magabata na kwarai a cikin tabbatar da abin da yake aƙida ne suna komawa zuwa ga littafin Allah da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma dama nasu ne asali yace walizalika kana huwa al-a'lamu wal aslamu wal ahkam daga wannan manhajin nasu da tsarin nasu sai zaman to huwa al-a'lam shine tsari mafi ilimi wanda ilimi yake cikin shi sannan wal aslam shine mafi mohintuwa daga dukkan wani abin da ke fitina ce ko ba daidai ba kenan lahiyayye al aslam lahiyayye ne wal ahkam kuma shine abin da aka kai zuwa ga Allah da manzon shi saboda an jingina abin da alkitabu was sunna littafin Allah da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malai ce wa yatamathalu zalika bi atharihim al mabsusati fi musannafatihim wanda kuma idan ka doko abubuwan da suka ambata su sahabban nan yanzu za ka samu littafin tafsiri na abdullahi dan abbas ne kawai wanda wasu daga cikin magabata suka tattaro maganganun gaba daya suka zuba su wannan na wale ne wannan na wale ne to malik yake cewa za ka samu a cikin irin waɗannan littafai ya tamassalu zalika abin da yake kwatanta haka yake tabbatar da haka cewa tsarin sahabban nan na ruku da littafin Allah da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen tabbatar da aqida shine abin da yake mafi ilimi mafi mafi mafi aminci sannan kuma mafi tabbatuwa yace wannan yana tabbatuwa bi atharihim al-mabsusa maganganun su waɗanda suke aka yada su fi musannafatihim a cikin littafai da aka rubuta na magabata littahi kaza da abin da yake cike shi littahi kaza da abin da yake cike shi malice wa fi kutubi sunnati wal athar sannan kuma a cikin littattafai na as-sunna hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan wal athari da maganganu da ayyuka na magabata tun daga sahabbai zuwa waɗanda suka biyo bayan su wannan shine abu na biyu kenan abu na farko idan aka samu rikita rikita wajen fahimta za a koma a gabatar da fahimtar sahabbai da tabi'ai na biyu manhajin magabata wajen tabbatar da aƙida suna gina shi ne akan alƙur'an wa sunna hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da littafin allah mai girma da buwaya kenan ba kwatamce kwatamce ba ko kuma abin da yake mafalki ko tunani abu na uku male ce al'aqidatu tawqifiyatu la yajuzu talaqiha min ghairi alwahyi ita aqida da kake gani tawqifiyya ce idan ka ce wannan abu ne tawqifi in aka zo misali mun zo kofar na gaba ɗaya kowa sai tirs sai ya tsaya sai a ce wani hoto me ake jira kenan umarni to harakan da ya shahi aƙida tauƙifi ne babu wani wanda yake da iko ya daga baki ya ce kaza sai abin da aka samu da littafin Allah da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan fahimtar sahabban manzon Allah shikenan mun gane wannan to bangaren aƙida kuma iya daga cikin bangarorin da a yau ra'ayi da yawa ya shiga tunani da yawa ya shiga atifa ta shiga harkata yanzu abu kaza kuma za a ce kaza a a bangaren da ya shahi a dalili na addini babu abin da ya shahi atifa ku rika ta yanzu kuma kazan nan ya saka ce kaza wannan hujja ce ba hujja ba ce kawai Allah ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan addinin ba yau aka fara shi ba to shi da malai ce al-aqidatu tawqifiyyatu la yajuzu talqiha baya halatta turota ko amsota daga wani waje min ghairi al-wahyi in ba daga wahayin da Allah yayi ba akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitabu was sunnah littafin Allah da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kadai suke da ta cewa a bangaren aqida kowa ya ja bakin shi shiru mali ce li annaha ghaibun saboda ita aqidan nan gaibi ce la tuhiqu biha madarikul bashari yani la tuhiqu biha bai iyakance shi ba ko bai fahimce shi ba madarikul bashar irin abinda dan adam yake idraki riskin abinda adam yake riska bai kai ba inda zai iya gano cewa ga abinda yake aƙida ne haka Allah yake so kaza ne Allah baya so hankalinka bai iya kaiwa zuwa ga wannan abu me ake jira kawai me Allah yace me annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi saboda ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha to in ka fahimci wannan duk wanda zai magana a bangaren aƙida kana duba dalilin shi me ya kafa hujja akai ba haka ba kawai surutu ko kuma a kasancewar atifa a cikin abu a ce ya za a yi kaza dole a ce kaza kuna makamancin wannan sannan malik ya cewa wala uquluhum wala ulumuhum haka kuma uquluhum hankalin dan adam bai iya riskan abin da yake aqida ne sai abin da Allah da manzon shi suka ambata mashi sannan kuma wala ulumuhum haka iliminka ba ya ce yau wani ya kai mataki kaza na ilimi aqidan nan shi ma yana iya mata gyaran huska a bai bai isa ba ai shi ma bi ne zai ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum kawai bi ne za kai abu na hudu daga cikin abubuwan suke nuna khususiyya ta wannan al'umma da wannan aqida malici al'aqidatu ghaibiyatun fi tafasiliha aqida gaibi ce a cikin abin da yake daitaikinta rarrabuwanta da rassanta da komi wani abu ne wanda daga Allah da manzo yake kawai yace fala tudriku hal uqulu istiqlalan babu wani hankali wanda zai iya riskan abin da yake aqida ne istiqlalan saboda kebantuwa hankalin a ce wani iya da hankali na musamman da haka shi ma yana iya gano muku abin da yake na aqida ne babu wannan duk hankalin shi duk hankalin shi tsayawa za ka yi kai tiris hankalinka a nan abin da yake tabbatuwan kana da hankali shine ka saurari abin da Allah da manzon shi suka ambata shine hankalinka a nan amma ba don cewa kai kana da tunani kaza ba ko kuma a rika nuna ka kana doro kana kaza ana wani mufakkir ne ai wani tunani gare shi wani kaza gare shi to a bangaren da ya shahi aqida ja bakin ka kai shi sai abin da Allah da manzon shi suka hukunta yar kyau fahimci wannan saboda aqida nan ayo tana shan wahala saboda mas'alar da addini ya wuce da sanin ta sai a zo ai ta ta ta jijiyar wuya akai saboda ni saboda ganin abinda mu muke gani ra'ayinmu haka muka gane ko haka muka jima muna yi ko uwaye da kakanni kuna makamancin wannan malai ce wala tuhitu biha al-awham babu wani abin da yake na wahami wanda zai iya iyakance abin da yake aqida ne sannan wala tudraku bil hawasi wal ulum al insaniyati wala ghayriha haka kuma wannan abin da yake na aqida ba a riskanta ba a riskan shi bil hawas al hawas sune gani ji shaka dandanawa tabawa waɗannan abubuwan guda biyar ba su iya hararo maka da gano maka abin da ke aƙida ne kawai duka so ake kai amfani da su innan gaba ɗaya wajen in Allah ya ce kaza ne aƙida sai ka bi in mazala salasul ya yi bayanin cewa ga an yadda Allah ya bayanin aƙida sai ka bi to shi da mala ya ce la tudraku ba a riskan aƙida bil hawasi da abubuwan da suke hawasi ne wal ulumil insaniya ko kuma da ilimi wanda yake na ɗan adam a ce ai wane ya kai mataki kaza a ilimi haka ya kai inda zai iya gano kaza babu wannan ba da ce wala ghairiha ko kuma wani abin da yake ba ma aqidan ba daga cikin abubuwan da suke addini ne abu na biyar malice kullu man hawala taqrir al aqidati duk wanda ya kokarin tabbatar da wani abin da yake aqida ne wastimdadiha min ghairi masadiriha ash-shar'iyya sannan kuma da yin bayani da turo wannan abin da ke aƙida ne ba daga masadiriha mabubbuga wanda yake na shari'a ba faqadiftara ala allahi kadhiba haqiqa ya kiri ya yanki ƙarya ya dora ma Allah subhanahu wataala wa wa qala ala allahi bighairi ilmin kuma ya faɗa akan haƙƙin Allah subhanahu wataala ba tare da ilmi ba kenan ba a son magana ka ba a son magana ka abinda ake bukata shine mu saurara mu saurara mu yi da'a sami'na wa ata'na mun ji kuma za mu yi da'a sannan abu na biyar daga cikin abubuwan da ya kamata mutum ya kula da su ta bangaren aqida malice kama annal aqidata mabnaha lalle kamar yadda aqida abinda aka gina aqida akai ala taslimi wal ittiba me kawiya da bi da amsa yace at-taslimu lillah ka miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda wanda dama shi ne asalin musulunci ko al-islamu huwa al-istislamu lillahi bit tauhid miƙa wuya idan ka ce na miƙa wuya na akan abu kaza na ji na gani na amsa kenan banda ta'liqi banda da wani ƙarin bayani idan ka ce al-islam shine mutun ya miƙa wuya ya yarda in Allah ya ce ai gabas gabas za ka yi babu ta a in muka gabas ɗin za a samu matsala a babu wannan kawai miƙa wuya za ka yi التسليم yake cewa alar yake cewa at-taslimu lillahi wal ittiba' li rasulih sallallahu alaihi wasallam wal ittiba'u sannan kuma da bin li rasulih ga manzo na Allah subhanahu wataala shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabi abinda Allah ya ambata ka mai kauya bayanan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da su ka mai kauya ka bi babu zancen a manzalla ya ce gabas kai ka ce yamma ko kuma manzalla ya ce a yi kaza ka riƙa cewa yin kazan nan ba zai yi ba kuna makamancin wannan abin da ake bukata shi ne alitti ba ko kabi sannan abu na imam zuhuri yake cewa inji malam qala zuhuri min Allah azza wa jalla risala daga Allah mai girma da buwaya sako yake sakon musulunci kenan sai ce wa alar rasuli sallallahu alaihi wa sallam al balagh abinda yake kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine isar da wannan sakon na Allah sai ce wa alaina taslim mu kuma abinda yake kanmu mu mai kauya sami'na wa ta'ala mun ji mun bi kawai shikenan ka huta maraka to haka ake huta wa Allah wannan shine aqida wannan shine musulunci Allah ya aiko da sako ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya isar da wannan sako manzo Allah ya isar da wannan sakon bai tokace komai ba abin da ke kanka in mai imani ne kai namiji ko mace shine ka mai kauya kawai ka fi Allah taimake mu da haka abu na bakwai malaci as-sahabatu radiyallahu anhum wa a'immatu tabi'ina wa tabi'ihim wa a'lamu sunnati baina shartatayn as-salaf as-salih malaci sahabbai Allah kare da gare su sannan kuma da a'immatu tabi'in wa a'immatu tabi'ina sannan da jagorori na tabi'ai wa tabi'ihim da waɗanda suka ƙara biyo bayan tabi'an nan mala ce alamu sunna waɗanda su ne al'umalumai na sunna na karantar da hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma alamu a nan zai ɗauka cewa su ne abinda za a ɗauka a matsayin shi'ar su ne alamomin da za ka gane addini da su ƙwarai sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mala ce wa alamu sunna da salafu salih magabata na gari waɗanda suka ta yi a kan manhajin Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa sahabbai sun gane a haka sun bauta wa Allah subhanahu wata'ala mali yake cewa kanu ala hadi rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam lalle sahabban nan da waɗanda suka biyo hanyar sahabban nan sun kasance a kan shiryaswa ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam sai ce wa sabiluhu huwa sabilul mu'minina sannan tafarkinsu shi ne tafarkin masu imani ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ambata cewa wanda ya bi wata tafarki na daban wanda ba na masu imanin ba to wannan masu imanin su wane ne su ne sahabbai da waɗanda suka biyo bayan sahabbai akan irin abin da sahabbai suka aikata to duk wanda ya bar wata hanya wadda ba tasu ba ya ɓace nuwallihi ma tawalla za ta hau kai shi malice wa sabiluhum huwa sabilul mu'minina sannan wa atharuhum hiya sunna guraben ayyukan da suka aikata wannan shine sunna maganar maganar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka biyo bayan su akan tsarin karantarwar manzo Allah wannan shi ake kira da suna sunna sai yake cewa wa atharuhum kiran da tafarkin waɗannan mutane hiya sunna sai ce wa tariqul mustaqim sannan kuma shine tafarki hanya daidaitacciya tsayayya tak duk wanda ya bita zai tiki a cikin gidan aljanna saboda ita ce hanyar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dora umma akai sai ma yake cewa qala al-auza'i rahimahullahu ta'ala al-imam al-auza'i yake cewa yace alayka bi athari man salafa yace ina jan kunnanka da yin ruku game da abin da ya shahi ayyukan waɗanda suka gabata mutanen kirki wanda suka tafi akan tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce wa in rafadaka nasu koda mutane sun kika koda jama'a za ta kika to ka tsaya akan wannan abin da mazan jiya suka tafi akan shi tun daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka biyo bayan su akan wannan tsarin ka tsaya akan wannan wa in rafadaka nasu koda mutane sun kika kuma duk wanda ya ce zai tsaya akan haka zai ga abubuwa da yawa zai ji maganganu da yawa zai ga abubuwa da yawa da idanun shi al-imamul auza'i yake cewa iyyaka wa ara ar-rijal ina jan kunnan ka da kai kai ka shedi yani ina maka hattara wa ara ar-rijal game da ra'ayin mazaje a ce wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kalji amma fasa hirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya kawai da aka ce maka wani wani wani wani wani wani shine ka tsaya akan na manzon Allah ko da mutane za su kika kuma ka yi hankali da maganganun ara'ar rijal ra'ayyika na wasu mazaje daban sai yake cewa wa in zakhrafuhu laka bil qawli ko da sun kawata maka shi da magana a yi surutu a gyara abin a mushi wanka a mai ado a mai kwalliya a sami turare a mai duk abin da za a mai to wani abin kada ya ruɗe ka kada ya ruɗe ka saboda bid'a da ake aikatawa da ayyukan suka saba wa karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne lokaci zaka ana zamanantar da su ana sabanta su saboda ita bid'a batta da wani ka'ida yanzu da aka kirkire ta yau haka gobe za a iya kirkiranta yadda aka kirkire ta yau haka gobe za a iya modifiyanta za a iya sake mata fuska shi yasa duk abin da ba addini baka fita daga cikin shi to shine ma yace wa in zakhrafuhu ko da an kawata maka shi wannan abin bil qawli da maganganu sai yace fa innal amra yanjali yace wa anta ala tariqil mustaqim al'amarin zai kwaranye gaskiya ta huto karara kuma kai kana kan tafarki wanda yake daidaitacce saboda ka tsaya akan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan gaba malam ya mana magana akan yanda mabubbugan da ya kamata ka riƙi abin da yake addini ne ya ya kamata ka fahimci aqida ya ya kamata ka fahimci addinin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dora al'umma akai to idan kai ruko da waɗannan gabai tabbas duk wani abin da yake da alaka da addini kana ganin shi kyar wani ba zai zo maka wasa da addininka ba sai gaba ta gaba malaka ta masadiru talaqqi inda ahli al-ahwa mabubbuga ta amsan addini a wajen ma'abuta son zuciya ɗan bid'a mutumin da zai kirkira ya ce ma manzala sallallahu alaihi wasallam bari na iya babu aya babu hadisi haka kawai sai kirkira wani abu kuma har ya dage ana ta rigima da shi to masdar inda duk wanda yake da son zuciya yake amsan addini malaci amma ahlul ahwa'i faqad tafarraqat bihim subula yace kaga ma abuta son zuciya haqiqa tafarraqat bihim subula hanyoyin sirran rabu akan su wannan ya bi can wannan ya bi can wannan ya bi can shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa wannan al'umma za ta ciccuru ta daddatsu ta kakkasu kashi saba'in da uku kuma kullun ya da'i wasulan bilaila kowa yana da awon cewa me shi yake musulmcin a cikin kashi saba'in da wani abin nan mazala yake cewa sin tari wa saba'u na finna kashi saba'in da biyu duka ɗan wuta ne wa wahidatun firjanna ɗaya ce ai aljanna mala ce amma ahlul ahwa'i faqad tafarraqat bihimus subula fi masadiri talaqqi ad-din wal aqida ta inda suke amso abin da shayi addini da aqida wa tanawwa'at masharibuhum sannan wajen da suke sha suke tsotsowa nau'i ne daban-daban wani tsotso daga nan wani daga can wani daga kaza wani daga kaza amma wanda yake tsaye akan addinin Allah alkitabu was sunnatu wal ijma' an kare sannan yake cewa masadiruhum sannan kuma da abin da suka dogara a bangaren da ya shayi addini ya sha bamban ya ce faja'alu min masadirin dini sai suka ɗauka suka riƙa daga cikin abubuwan da za su iya gane za su fahimci abin da yake addini ne sai ce faja'alu min masadirid din wa talaqqi al-aqidati suka sanya daga cikin abubuwan da za su amsa ta bangaren da ya shahi addini sannan kuma abinda za su dogara da shi bangaren da ya shahi aqida abubuwa kama haka abu na farko malaci al-aqaliyat wal ahwa wa ara'ar ash-shakhsiyya na farko al-aqaliyat hankali daga an zo sai auna maka shi abin da hankalci hankalci ne ake tafiya da abu wal ahwa al aqaliyat wal ahwa wal ara'u shakhsiyya hankali son zuciya wal ara'u shakhsiyya sannan kuma da ra'ayi na wasu mutane a ce ai wane ce wannan nan abin da ya hudu ya ci karo kai tsaye da abin da Allah ya ambata a cikin alkurani mai girma ya ci karo da abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata amma kuma kaga an yi tarke tarke an kasa bayanin cewa abin da malamin da ya hudu ba haka nan bane ba ina imani yake da ka kai rauni maka wasa da addinin ka mai make kawo maka qur'ani hadisi a haitsaya na maka kwatamce kwatamce na hankali son zuciya ra'ayin wane male ce wal auhamu da wahami idan abin aka ce wahami shine shakka rudu wazzunun da tsammahanance tsammahanance ana tsammahani duka saboda duk abin da bai zo a cikin littafin Allah da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar sa ba tsammani ne tsammahani ne kuma rinjayen ma tsammanin kai babu ma wani tabbas abin da ba wannan ba ne amma ƙur'ani hadisi ba tabbas kake da akan cewa shi ne umarnin da Allah ya aka abota mashi malika cewa zununu da tsammahani wahiyar min wasawisi shayatini wa auliya'ihim wannan iya daga cikin wasuwasin shedan da majibinta shedan auliya'u shedan su ne waliyan shedan majibintan lamarin shedan wanda su shedan ne yake haɗi su kuma su nafasa to da kaga mutum yana baka addini da hankali son zuciya wane ne ya ce alhali wa abinda wane ne haɗi ba fahimta ba ce ba da take da alaƙa da abinda Allah haɗi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata ko kuma wani wahani ko wani abin da yake zato to ka tabbatar da cewa hanyar shaidan ne kuma shaidan dama alƙawarin da ya ɗauka kenan la udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna azanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah la'aqudanna lahum yace siratakal mustaqim sai na zaune musu hanya hanya mata tafarki wanda yake mai kike shedan zai zauna daren da kam in ka zo da kaza kokarin shi ya za a iya kawar da kai daga sai kaga wani wanda shi ya kamata ya koya maka addini sai dora ka saman hankali son zuciya ra'ayin shi tsammahani da sauransu Allah kare ni malika ta wa min ittiba yake ta wa min wa min ittiba'i zanni sannan kuma ya dora ka aka abin da ya shahi a bin a bin abin da yake zato sannan kuma wa ma tahwal anfus da abin da zuciya take sakawa masdar na biyu daga cikin masajir na talaqqi addini inda ahli ahwa ita ce al-falsafa falsafa a shiga cikin bayanin malam kai da kai ka kasa fahimta ina ne ake so ka akai ka wanda wannan kuma akwai ibnu arabi yana da wallafe-wallafe da shi da irin su hallaji sun zuba abubuwa na falsafa da yawa a cikin addini sai suka ɓace ya zama to suna auna abin da dami da abin da sha falsafa kawai ce to in an ce kaza to ai kaza ya kamata a ce in ku abin da ya zama to kaza to ai kaza ya kamata ya zama to har aka kai matakin da mutum zai maka irin wannan kwatamce-kwatamcen ya nuna maka cewa ai hatta da sallah ma ba sai kai ba kuma ai wannan ambatan Allah da kake ciki shine ya tsaya maka a matsayin wannan sallah saboda yasu tambaye ka cewa me ake ni da sallah daga cikin ma'anar sallah akwai azzikru kenan in mutum yana wannan zikirin ba sai sallah ba wannan menene falsafa ce babu wani abin da yake na addini wanda yake goyon ba haka ne abubuwan suna nan a rubuce a cikin da yawa daga cikin littafin da kuma suna jingina kansu zuwa ga addini alfalsafatu malaitu wa taqumu ala afkari almalahida ita wannan falsafa tana tsayuwa akan tunani na mutane mulhidai can da alaƙa cewa zari lazina yulhiduna fi asma'ihi ko ku bar waɗanda suke shishigi ɗan shishigi a cikin al'amarin Allah daga ce kaza su suke sai sun ga kwam alhali hankalinka iya da iya da limit akwai inda zai tsaya akwai abubuwan da sallamawa ne kawai za ka yi kamar da za mu zo mu ji a gaba waɗannan mutane wal mushrikin da mushrikai min sa'iba na daga waɗanda suka bar addini wal yunan da mutanen ƙasar yunan grek wal hunud da mutanen ƙasar indiya sannan kuma da wadahariyin da waɗansu mutanen da suke ga cewa ai zamani ne ma yake yin komi malice wani hauhim da makamantansu wal falsafatu ita falsafa a karan kanta malice auhamun ruɗu ne wa takharrusatun da cafke-cafke wa rajman bil ghaibi da kirdadon abin da ke ilimin gaibi ba gaskiya ba wannan shine falsafa ga mutum yana tunanin cewa to ina Allah yake tunanin da zai kai ka zuwa ga wannan ina zai barka ka bauta wa Allah subhanahu wataala ba zai barka ba to falasifan nan sun shigo cikin abin da ya sha addini an sa falsafa da yawa wanda kuma an batar da bayan Allah da yawa abu na uku daga cikin abin da suke amsan addini bayan falsafa malai ce a ka'idul umamin ukhra sai a aro aƙidar wata al'umma ta daban sai a kawo cikinku a nuna muku cewa ai mu ma haka in zamu wanda kuma akwai shi ‘yan bida iya daga cikin hanyar suke shar'anta addini sai a ce ai to kaza ya za a ce kaza kamar kaza bai kamata ba ya kamata sai a yi saboda ai su wane ma sun ma wane barantana a ce wane kuma ya zai ba abin ba yanzu ko matsala ta maulidi ake yi irin haka nan ne sai a ce kirista sun ma annabi isa to ya zai a ce mu da muke da khairul bariya sallallahu alaihi wasallam ba za a shi kenan sai tunani ya shiga an aro abin daga wani waje an kashi wani waje shi kenan min da za a sayi'a a sayi'atu ba'da ana cikin haka ana yi ana cewa bid'a ne abin nan bai tabbata daga manzon da Allah ya turo ba waɗannan sahabban da suka rayu Allah ya kalle su yace ulaika humul mu'minuna haqqan ba su yi ba sun yi ku son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi ba saboda wannan abin ba addini bane ba sai aka ce a ai ba haka bane ba aka rika fasarta abin da fasara kala kala daga cikin mafi munin fasaran da ake a kwatanta cewa wanda yake yakan wannan abu ba san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu yau da gobe mai ta aihu suka ce daga cikin sakamakon banna wata banna ta biyu bayanta yanzu a yanayin da ake maulidi a da haka ake a yau yanzu wanda zagayen da ake ina aya ko hadisin da ya kawo shi kuma babu amma da ɗaya daga cikin sunnar bid'a halin ta ne haka nan in aka buɗe ƙofa to komai zai iya shigowa kuma wannan abin na ƙirƙire da sunan addini diyan da ku kuke ga mai kyau ne ba mai kyau ba ne ba me yasa bai da kyau saboda Allah subhanahu wataala bai umarni haka ba annabin da Allah subhanahu wataala ya turo zuwa ga al'umma sallallahu alaihi wasallama bai bayani haka ba to ku kure mafi sani ko kuma Allah a antum a'lamu amillah kuma duka mas'ala ne mai sauki ka ajiye hankalinka wannan abin da kake bauta ma Allah ne kake saboda Allah ya baka lada abin da bai saka ba kaka saka ka wani ne abin da mu a ciki kawai ka riƙa rigima dole sai ka yi kaza yaya za a yi a ce kaza kaza kaza ka ga ra'ayin ka ne ka tsaya ka ajiye hankalinka bautan nan bi ne za ka yi ba kai bane za ka zo da wani abu yau inda zawwa ake da wani abu a yau da addini nan bai zo kanka ba saboda ba abin da ke kashe addini kamar bid'a a same ku ɗan tsiraru ku ɗan kaɗan a ce kuna kan madarar addinin gangariyar shi to wannan zai sa addini ya dawwama sama da ya zama to kuna da yawa amma malam wani ya kirkiri nashi malam wani ma kirkiri nashi almajiran wani suna kare abin da malamin su kirkira almajiran wani suna kare abin da malamin su kirkira karshe sai a nemi na manzo Allah sai a rasa kowa mu yake karewa na malamin shi yake karewa kuma yau da gobe ta nuna haka abinda wannan malamin kirkira sai ga yadda mutumin da zai tsaya yana tada jijiyar wuya akai bai ta da jijiyar wuya a kan abin da manzala salasala bai so da shi bai da hankali na manzala bal hasali yanka ce mashi wane bari wannan na malamin da ka zo mu yi na manzan Allah sai ka zama abokin rigimar shi Allah shirya da makarantar da ya ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne malaka cewa Allah aqaidu aqaidul umam al ukhra yace wa masadiruha yace mislu misalin kutubu ahli kitab mutun ya rika dauko abin daga daga littattafan al-yahudu wan nasara sannan kuma da maganganunsu wal majus ko kuma wani ya amso ma daga majusawa masu bautan wuta wasa'iba da waɗanda suke bararrun addini wanda sun wuce sun bar addini sun shiga a harkokinsu sannan wadiyanat alwada'iyyal wathaniya da addinai waɗanda aka ƙirƙira waɗanda suke na maguzanci addini kala biyu ne akwai addiyana as-samawiyya akwai addiyana al-wad'iyya addiyanatu samawiyya addinin da Allah subhanahu wa ta'ala aiko annabawa da shi gabaki daya wannan addinin gabaki dayan su su ake masu suna da suna addiyana samawiyya to amma duk wani dini samawi a yau babu shi in ba addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wanda shine musulunci sannan addiyanatul alwada'iyya wanda su kuma kirkire ne akai irin buziya irin hundusiya irin kunfushiya da sauran sunaye daban-daban kai wa an ka kirkire ta ka ayo sai ta cikin wancan Allah kiyaye da irin maguzanci alwasaniya kenan maguzanci ku ce ai kwaka kuke ai ai a kada araya ku ce haka kuke to kusuwa malike ce abu na hudu alwadu wal kadhib kiran ƙarya idan ka ce alwadu shine kawai ne mai kika waye ƙarya ya ce manzala sallallahu alaihi ya ce kaza alhali bai ce ko mutane jiya suna haka don su tabbatar da manuhansu a dalilin haka aka samu ahadith hadisai mawdu'ai idan ka ce hadisi mawdu shine ƙarya laysa laysa huwa min ad-din fi shay ba addini bane kawai wanda zai kirkiri ƙarya jingina wa Allah ko jingina wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wad'u wal kadhib da ƙarya malai ce wannan kuma ana yawan samun shi ladar rafida wajen 'yan shi'a wasufiya da waɗanda suke sufaye irin na ƙarshen nan 'yan ɗari wanda mutum zai meke ƙafa kawai ba mazalla ƙarya wallahi abubuwan da ake ambatawa wani abu ne wanda yake kat akwai wanda daga cikin malaman da yake ambata cewa ɗan ne ya shigo wajen mahaifin shi mahaifin shi wani kinkime mai ne a wannan ɓangaren yanzu da ya shigo sai iske malamin iya da iya da shi da abokin shi suka shigo sai shi ya kalli abokin nashi abokin shi ya kalli shi suka ce to lahiya malam yake da iya sai suka tambaye shi malam lahiya sai ce ba ku gan shi ba suka cewa ai ba kowa ba a ƙasar nan ma ya ce musu abu huraira ne yanzu ya tashi daga nan wallahi ɗan mutumin ne wanda yana zaune a shi da su suka abu suka ce abu huraira ce abu huraira ne wallahi suka ce ya ce ai ya saba yana zawa gidan nan ya ce wata rana baban shi yana ban ɗaki khidir ya zo khidir wani annabi musa wancan lokacin kuma wallahi mutum ya yi musu shi na haɗu to kaga duka akwai irin waɗannan abubuwan da suna nan burjik a cikin littafai wanda wanda mutanen da muke lunwashi da su a yau ne wanda ko mutumin da yake faɗi wannan magana a yau yana rayu wacce abu hurera ne yanzu tashi daga nan ladar rafida wa sufiya wa galibul firaqi sanar da mafi yawancin firqa duk wata kungiya da za a kirkira da wani wani reshi za ga tana irin wannan matsala mala yace wa masdaruhu yace gimshikin irin waɗannan abubuwan karece karece da sunan addini yace gimshikin shi sune azzanadiqa sune zindiqai wanda ba addini da dame su kwata kwata addini bai dame shi ba zindikanci kawai yake sannan yake cewa ru'us ahlil bid'a da manya manya da kinkima kinkima na manyan 'yan bid'a malita fa innahum yakdhibuna ala annabi sallallahu alaihi wasallam suna yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙarya wannan akwai shi da yawa ana ne wannan tarilikan da muke da ba nan aka haska aka gwada a ce wata ta yi mahalkin manzon Allah wai baka taba karatu ba yanzu ga karatu tana yi kaza kaza ko manzon Allah ya ba alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko da malaika jibril ya karantar da shi allamahu shadidul quwa karantar da shi akai amma kawai wai ta tashi ta yi barci ta tashi kuma sai a ce da ƙarshen irin wannan daga kaji saurari ƙarshen sai a ce an ba da wani laƙani ko an ba da wani kaza to dama nan ne ake so a su ku rika tattara kuna zuwa da sunan ciyar irin abubuwan da ya an yi su a garin nan ma amma yau sun zama mi sun zama kamar kana saboda ita ƙarya ƙarewa take kuma ita shi kuma abin da yake gaskiya ne wallahi duk yanda za a jima ana matse shi ana takura shi ana kaza wallahi zai dawo kuma wata na sai ya bulla malacin irin waɗannan za su yi ƙarya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su yi ƙaryan mahulkin shi su yi ƙaryan kaza kaga mutumin da bai da alaƙa da addini ya zo ya yi bayanin cewa ka ce ka ga manzala sallallahu alaihi wasallam a mahulki eh ya tabbata ana ganin manzala a mahulki to amma da ka gan shi ya ka gan shi ba zai iya wasafta maka shi ba in ku ya wasafta maka shi da wani siffan da misali ya ce ya ga wani mutum baƙi manzala ne manzala baƙi ne ba baƙi ba ne ba sai ku ce mushi ya je ya raja a littafin imamu tirmidhi shama'il muhammadiyya a nan ya gaya ya manzala sallallahu alaihi yake in wannan yadda ya ganshi sifofin nan haka suke to shine ne kuma sannan idan ka ganshi ba zai baka wani abu wata shari'a sabuwa ba saboda an riga an kare daga daga daga daga daga rasul manzala sallallahu alaihi zuwa yau mutum nawa yayi mahulkin manzala kuma da gaske ne yayi mahulkin manzala in aka ce kowa addinin za a rika bashi addinin na manzala kenan da ya karanta shi yau da yake akwai rudu da yawa shi yasa wannan abin da malaki karanta mana anan shine iya abin da zai sa ka samu seti na kirki wajen yadda zaka yi ka bauta wa Allah subhanahu wataala irin bautan Allah da irin bautan Allah bautan da Allah yake so a mishi Allah shirye da mu malaki wa ala sahabati wa tabi'ina ko kuma su ma sahabbai ƙarya ko su ma tabi'ai ƙarya wa a'immatul huda sannan kuma da malamai na shari'a wa sa'irin nasi da sauran mutane yanzu a yau za ka samu mutun ya meke kafa ya ce a cikin littafi kaza an ce kaza a cikin bukhari in ka je ka leka sai ka ga babu yana yi saboda saboda mutane yana yi saboda karya kumeta a gaban mutane zai iya yin ƙarya ya ma Allah ƙarya ko ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙarya inda zai wanye da mutane lahiya Allah kare mu malaka wa ala sahabati wa tabi'ina wa a'immatil huda wa sa'irin nas wa yad'una al ahadith wa riwayat bi asanid wa hamiyya mukhtalifa yake cewa za wa mukhtalaqa za su rika ɗora hadisai na ƙarya da riwayoyin da babu su da sanadi a ce wane zuwa wane zuwa wane zuwa wane in ka bincika sai ka samu duka ƙarya ne wane bai ga wane ba wane bai ce ba wane ba wane bai taɓa haɗuwa da wane ba da wane da wane tsakanin shekara 200 amma za ga an zo an haɗa su a cikin sanadi guda irin haka ne kake an ce hadisi da'ifi da ko mawdu'i sai wanda ce ai su hadisi ko mawdu'i aiki suke da shi to wannan ya tabbata cewa ba addini kake ba da sanadi wanda yake waham wanda ba na daidai ba mukhtalaka wanda aka aka kirkire shi dan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata sai mu tashi a gaba ta biyar daga cikin gaban da suke nan waɗanda suke ma'abuta son zuciya suke kallo dan su dauki abin da yake addinin Allah ne wanda wanda shi batar da tsayawa daga cikin mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu karantar da yako annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ان شاء الله gobe akwai akwai karatu da za a gabatar malam sani ibn hazm wanda ya gabatar da wata muhadara nan da sati biyu suka wuce anan zai yi karatu a masallacin juma'a na ahlus sunna na nasarawa idi haka ne ko angoyi tawalala tawalala nasara idi insha Allah gobe gobe tsakanin magarba da isha'i kenan da haka karatun da mala abdullahi yake gabatarwa a masallacin fatima bintul rasuli sallallahu alaihi wasallam kenan gobe babu shi insha Allah kenan za mu hada can da izinin Allah subhanahu wataala